لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون قد أنعم الله على قد أنعم الله عباده بنعم كثيرة وعظيمة ومن هذه النعم وأجلها نعمة الإسلام فهو دين كامل شامل لكل ما في حياة المسلم في جوانب كما قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين فالإسلام اعتنى بمطالب الجسد والحياة ومن ذلك اهتمامه بأمر النظافة النظافة الروحية والشخصية والبيئة فهو دين الطهارة والنظافة بأشمل معانيها حيث حرص على نظافة العقيدة من الخرافات والأباطيل وحرص أيضا على نظافة الأخلاق من الفواحش والرذائل ونظافة اللسان من الفحش والسيء من الكلام ونظافة البدن والثياب من الأوساخ والأكبار إضافة إلى الحرص على نظافة البيت والمسجد والطريق قد أثنى الله جل في علا على المتطهرين بقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين كما جعل سبحانه وتعالى شرطا لإقامة عمود الدين وهي الصلاة حيث قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وأوجب الشارع غسل جميع البدن بعد الجماع وبعد الحيض والنفاس وغير ذلك من موا... من المواطن التي يلزم معها الغسل وحث عليه وخاصة مواطن الاجتماع والازدحام كالجمع والعيدين كما جاء من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه ويمشي ويمص من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى رواه البخاري أيها المسلمون عباد الله كما حث الإسلام على الطهارة استعدادا لمناجاة الله فكذلك جعل طهارة الشخصية سمة من سمات الرجال فالمظهر عنوان على الإنسان فلا يرى منه إلا ما يدل على تجمله وقد قال تعالى وثيابك فطهر وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم إن الله جميل يحب الجمال فبين أن الهيئة الحسنة من النظافة والجمال الذي يحبه الله تعالى ولا يبغضه ما دام لم يورث في القلب ترفعا على الآخرين وإنما هو من بيان نعمة الله عليه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الكرام هداية هذا المعنى جاء من حديث جاء من حديث ابن بشر التغلبي رضي الله عنه وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قادمون على إخوانكم فأحسنوا لباسكم وأصلحوا رحالكم حتى تكونوا كأنكم شامة من الناس إن الله لا يحب الفحش والتفحش رواه الحاكم بل كره الإسلام أن يبدو الشخص في ثياب رصته فعن جابر رضي الله عنه جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرا في منزلنا فرأى رجلا شعثا فقال أما كان هذا يجد ما يسكن به شعره ورأى رجلا عليه ثياب عليه ثياب وسخة فقال أما كان هذا يجد ما يغسل به ثوبه وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم النظافة نصف الإيمان فشرع غسل اليدين قبل الأكل وبعده وغسلهما بعد الاستيقاظ من النوم قبل غسم غمسهما في الماء وقال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده رواه البخاري ومن مظاهر النظافة في الشريعة الإسلامية سنن الفطرة التي هي عبارة عن بعض السلوكيات التي تعتني بنظافة الإنسان جاء من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبت وحلق العانة وانتقاص الماء قال زكريا قال مصعب أحد رواه الحديث ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة رواه مسلم إخوة الإيمان قد حث النبي صلى الله عليه وسلم على استخدام السواك وتطهير الفم من بقايا الطعام كي تكون رائحة زكية مما لا ينفر الناس ولا يؤذيهم جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء أخرجه مالك وسئلت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت بالسواك راه مسلم فينبغي للمسلم أن ينظف أسنانه باستمرار وبمعدل مرة واحدة يوميا على الأقل أو مع كل وضوء قدر الإمكان عباد الله قد حرص الإسلام على تنظيف الظاهر وقد أكد أيضا على تطهير البائن على تطهير الباطن تطهيرا معنويا مثل نظافة اليد من التعدي على الأموال والأعراض واجتراه الذنوب ونظافة اللسان من الخنا وسوء المكان ونظافة القلب من النفاق والبغضاء والكراهية وكما أن للأبدان نجاسات يجب الاحتراز منها والتطفل إذا حلت وكذلك القلوب والأرواح يجب غسلهما دائما من الطبائع من الطبائع المقيتة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين بارك الله لي ولكم بهدي كتابه الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما قلت وأستغفر الله العليم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على قاعد وحبيبي وقرة عين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته ومن سار على منواله إلى يوم الدين bayan haka ‘yan uwa musulmi, Allah maɗaukaki ya yi ma bayansa ni'imomi masu tarin yawa. Daga cikin waɗannan ni'imomi mafi girma kullum shi ne ni'ima ta musulunci, inda ba don musulunci ba sauran ni'imomin ba su da fa'ida, don ba za su amfanar da mutum a lahirarsa ba. Addinin musulunci addini ne cikakke wanda ya haɗa komai, duk abin da ake bukata na rayuwar musulmi ta ɓangarorinsa musulunci ya masa tanadi kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce wa nazzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay'in mun saukar maka littafi wanda ya ga mai komai duk abin da kuke bukata na rayuwar musulunci ya fayyace muku shi wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin kuma shari'a ne rahama ce kuma albishir ga mu'minai don haka musulunci yayi la'akari ya kula da abin da jikin ɗan adam yake da buƙatarsa don rayuwarsa ta kyau da abin da rayuwa take da buƙatarsa domin ta tsafta sai ya sanya irin dokokin da ya dace da shi daga cikin irin wannan akwai kulawar da musulunci ya yi a kayan tsafta saboda rayuwa tana da matuƙar buƙatarsa ita tsafta ta kasu kashi-kashi alal aƙalli akwai kashi uku akwai tsafta ta zuciya sannan akwai tsafta kuma ta mutum ma'ana tsafta ta jikinsa sannan kuma akwai tsafta na ɗabi'u waɗannan duka tsafta ce wadda musulunci ya yi umarni da su addinin musulunci addini ne na tsafta dukkan ma'anoni na tsafta addinin musulunci ya tattara yayin da addinin musulunci ya kwaitar da mutane su sami aƙida mai kyawu kada su sami waɗansu ɓarna da waɗansu tsubbace-tsubbace su cusa a cikin aƙidarsu ta musulunci kuma musulunci ya kwaɗaitar da su har ilau su tsabtace ɗabi'unsu daga alfasha daga kuma ayyuka wanda yake na asha kuma musulunci ya umarce su su tsabtace harkansu daga maganganu na batsa da maganganu na ƙarya da annamimanci da sauran abubuwa waɗanda suke ƙazanta ce akan harce kuma ya umarni har ilau musulmi su zan suna tsaftacewa jikinsu suna tsaftacewa tufafinsu daga datti da wata kazanta da za ta iya shiga ƙari a kayan kwaɗaitarwar da dama musulunci ya yi a tsaftace gidajen da za a zauna a ciki da umarnin da ya yi a tsaftace masallatayya wajen ibadar Allah da umarnin da ya yi a tsaftace hanyoyi inda mutane suke kai kawo a kanta Allah maɗaukaki ya yi yabo a kayan waɗanda suke masu son yin tsarki masu yin tsarki. Yayin da Allah ya ce, Inna Allah yuhibbu tawwabi na wa yuhibbul mutaɗahir. Allah yana son masu yawan tuba daga laifuka, kuma Allah yana son masu tsarkakewa tsarki na bayyane. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya tsarki na bayyanan nan, sharaɗi ne kafin a tsaida babban ginshiki na addinin musulunci wanda shine sallah Allah yayi umarni da yin alwala yayin da ya ambata a cikin suratul maida ya ku anda sun kai imani idan kun tashi ko za ku tashi zuwa ga sallah ku wanke fusakenku ku wanke hannayenku har zuwa ga tsugurguma ku shafi kayukanku ku wanke kafafunku har zuwa idan sawu kuma Allah ya ce wa in kuntum junuban in kuma kun tashi zuwa ga sallar nan alhali janaba ce a jikinku fa tsaharu to ku yi wanka musulunci sai ya shar'anta ya wajabtar da a wanke dukkan jiki baki ɗaya a lokacin da mutum ya kusaci iyalansa kuma aka yi umarni ga mata a lokacin da al'ada ta katse su yi wanka a lokacin da biki ya katse nan ma su yi wanka musulunci ya umarni da haka kuma Allah subhanahu wata'ala shari'ar musulunci ta yi umarni da yin tsafta musamman a wajajen da aka samu jama'a za su taru wani da wani za su zo sai Allah ta'ala cikin hikimarsa a shari'ar musulunci aka sanya mutane su dinga tsaftacewa jikinsu tsaftacewa na musamman misali kamar ijtima'in da za a yi inda za a samu cinkoso sallar juma'a kamar sallar idi guda biyu hadisi ya zo daga Salman al-Farisi Allah ya kara masa yarda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mutum ba zai wanka ranar juma'a ba ya tsarkake jikinsa gwargwadon yadda ya kamata ya tsarkake alwala ya ma sanya mai daga man gidansa ya shafa ya ma shafa turare daga turaren gidansa sannan ya kama hanya ya tafi zuwa masallaci in ya je bai ƙetare tsakanin mutum biyu da suka haɗu ya ce sai ya zauna a tsakaninsu ba ya samu waje ya tsaya ya sallaci abin da Allah ya nufe shi da sallata na nafila sannan idan liman yana huduba bai yi magana bai kasa kunne to waɗannan duka ba za su faru ba annabi ya ce illa gufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati al-ukhra wace sai an gafarta masa tsakanin wannan juma'ar da wata juma'ar daban kaga sai aka sanya sharadin wannan gafara tsafta da zai tun daga gida ya tako zuwa ga masallaci tare da wadansu abubuwan da aka ambata wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi don haka ƴan uwa musulmi musulunci ya zaburar da mu akan tsafta domin ganawa da ubangijinmu subhanahu wataala haka nan ya mana umarni mu karan kanmu ma mu zan masu yin tsafta domin ita tsafta ita ce nagartan mutum yadda za a ga mutum mai tsafta ko mai datti wannan shine wanda yake tasirin matsayinsa a cikin jama'a ba musulunci baya so duk musulmi a ganshi a cikin wani yanayi wanda yake ba yanayin da mutane za su ganshi da daraja ba shi yasa ka yi umarni akan tajammuli Allah madaukaki ya yi umarni ga annabi sallallahu alaihi wasallam tun farkon annabta ya ce wasu ya baka faɗaɗɗiyar wasu malamai suka ambaci abin da ake nufi siyab ana nufin zuciya ne zuciyarka ka tsarkake wasu suka ce a'a ma'anar duka biyu ne yana ɗaukan ma'anar zuciya kuma yana ɗaukan siyab ɗin na tufa kaga Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni tufa a tsarkake ta domin duk lokacin za a yi ibada ga Ubangiji subhanahu wata'ala bayan halatta a yi da tufa wadda najasa ta zuba a ciki sai an wanke ta. Kuma manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya faɗa cikin wani hadisin Imam Muslim ya ce, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal, Allah mai kyau ne kuma yana son mutane masu kyau. Abin da ake nufi, ai Allah subhanahu wata'ala tsaftatacce ne mai kyau duk abin da bai dace da shi ba, ba a jingina shi ga Allah kuma Allah yana son mutanen da suke duk abin da bai dace ba a rayuwarsu ba sa jingina shi gare su don haka sai annabi ya bayyana cikin wannan hadisi ashe hay'a ma siffar ka yadda mutum yake mai ya fito da siffa mai kyau cikin tsafta yana daga cikin kyawun da Allah subhanahu wata'ala yake so kuma kyan da Allah ta'ala baya fushi da shi matukar dai wannan tsaftar da mutum da ya fito a cikin siffa mai kyau ba yayi ne tarafu'an alan nasi ba yayi ne don nuna isa ga mutane a'a yayi ne domin ya bayyana ni'imar da Allah subhanahu wata'ala yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana karantar da sahabbansa irin wannan ma'ana a al'amura da yawa kamar yadda yazo a cikin hadisin Ibn Bishr at-Taghlabi yace manzo a cikin hadisin yana ambata wata rana ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi tafiya zuwa ga wasu mutane yayin da suka zo zuwa ga wannan garin kafin su shiga sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai yake ce musu innakum qadimuna ala ikhwanikum to fa gashi yanzu za ku kai zuwa ga ƴan uwanku don haka annabi sallallahu alaihi wasallama yace fa ahsinu libasakum ku kyautata tufafinku ku sa tufafinku masu kyau masu tsafta wa aslihu rihalakum abun hawan kuma ku gaggyara shi kare zaman to buci buci gashi dai dabba ce da ake hawa ita ma ku sanya ta ku shiga cikin kamala da siffa mai kyau to kaga wannan duka yana nuna yadda nagartar tsafta take a cikin addinin musulunci da umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hadisin imamu hakim ya rawaito shi hasali ma musulunci ya karhanta mutum ya fito a cikin tufa mai datti ko ya fito jikinsa buci buci ba shi da abin da ya ce wannan ai zuhudu ne a'a musulunci bai san haka hadisi daga jabir dan abdullahi mutanen madina ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan kai musu ziyara anguwanni anguwanni na Madina yace wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo anguwar mu yana kawo mana ziyara da ya zo a cikin mu sai ga wannan mutum fara'a rajulan sha'isa in an ce sha'isa gashin kansa abu burkice bai tsefe gashin sa ya gyara shi ba saboda sukan gyara gashin su su tsefe gashi annabi sallallahu alaihi wasallama idan yana itikafi ma itikafi ma da yake yi yakan zo ta window ɗakin ummul mu'minina window ne ya raba shi da masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam yakan mika kansa ta dinga tsefe masa gashinsa to suna tsefe gashi in an ce sha'ifa a burkicen gashinsa a burkice annabi sai ga wani gashinsa a burkice babu babu tsaftar gashi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce amma kana haza amma kana haza yajidu ma yaskinu bihi sha'ra wannan bai samu abin da zai gyara gashinsa bane kam kaga kenan annabi ya kyamace haka akan ya gyara gashinsa kada fito buci-bucin nan haka kuma sannan Jabir ya ce har ilau sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum da tufa thiyabun wasakha tufa wacce take tayi kura akwai kura a jikin tufarsa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka da baki ya ce amma kana haza yajidu ma yaghsilu bihi tauba shin wannan bawan Allah shi bai samu abin da zai wanke tufar tasa bane annabi baya son ya ga baya son ya ga kasanta ashe musulunci baya so ka fito da siffa wacce take wata haka a burkice a'a ba a so kuma annabi sallallahu alaihi wasallama a wasu wajaje ma ya sanya ita tsafta a matsayin rabin imani an shar'anta saboda kula da tsafta idan mutum zai ci abinci ya wanke hannunsa sunnar annabi ne kuma ya umarni in ka ci abincinka ka sitse hannunka kuma sai ka wanke hannun kuma ya maka umarni in ka farka a bacci to in kasko ne budadde da yake su suka yin alwala da budaddan kasko ba buta ba kar kawai ka tsoma hannunka a ciki annabi ya ce sai ka karkata ka wanke hannun kuma wannan wankin ba alwala bane tsafta ce domin dalilin annabi sallallahu alaihi wasallama yace idza tayqaba ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil imlai hatta yaghsilaha salasa sai ya wanke ta sau uku annabi ya ce fa innahu la yadri aina batat yaduhu domin shi bai san ina hannunsa ya fada ba lokacin da yake bacci hannunsa ya kwamba da yayiwa hannunsa ya fada cikin wata kasanta bai sani ba ko yana ta wani soshe-soshe ya kai hannunsa inda bai dace ba ya wata kasanta ta taba hannunsa to musulunci baya son kasanta sai aka ce a wanke imam bukhari ya kawo wannan hadisi don haka yan uwa musulmi yadda tsafta za ta bayyana a jikin mutum shari'ar musulunci ta yi tanadin sa har ma wannan ya fito a cikin abin da ake ce da shi sunanul fitra da Allah ya umarni ga annabi Ibrahim da kuma dukkan annabawa ya umarni ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda wannan sunanul fitra tana nufin waɗansu abubuwa ne sulukiyat waɗanda suke tabbatar da nazafa ta mutum nazafatu shakhsiyya albadaniya ya zo daga ummul mu'minin Aisha Allah ya kara mata yarda tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce abubuwa guda goma suna daga cikin fitra ma'ana tafarkin da Allah ya tsora mutane aka bayan sa aka yi na farko yace qasu sharar ragewa gashin baki yana daga cikin kazanta ka bar gashin bakin kamar na lulun nan nan ya taho hannun sa wannan a annabi ya hana ka rage gashin bakinka ka rage shi ka so sai gashin baki ka san bar kaɗan ba a so ga saboda in kana shan fura ma gashin bakin sai zai taɓa fura kunu gashin bakin duk ku sha tare in kana shan ruwa gashin bakin ya shiga ciki kuma gashi ba daɗin gani da haka ana so a ɗan so sai shi wannan yana cikin sunan fitra sannan kuma yace ifa'ul lihya gemu shi kuma a cika shi ba a san tabawa a gyaggyara shi wasiwak Na uku ya ce ashwaki yana daga cikin abin da Allah ta'ala ya umarni ga bayinsa. Sannan wastin wastin shaƙin ma a rika shaƙar ruwa. Shaƙar ruwa a hanci ma na karka bar hancinka kenan da kazanta da datti a ciki da tasono da sauransu ba a so. Wa qasul azfar faratanka ka dinga yankewa har ma annabi ya ce haram duk wanda ya bar faratunsa har suka kwana 40 bai yanke ba waɗannan kazantar jikin mutum yayi sabo. To don haka ana son yankewa farce. sannan gasar barajim kuma ana so mutum ya dinga wankewa matsin anan ɗinsa matsin yatsu shine barajim jam'insa kenan matsin yatsu saboda matsin yatsu yana tattara ko abinci mutum ya ci ka wanke saman abin nan ba ka wanke tsakiyan nan ba to maiko maikon abincin zai shiga sai ya tattara maka wani bacteria da sauransu ya kawo maka infection da sauran abin da ya kama da haka to musulunci ya kula duk da irin wannan personal hygiene din sai aka ce ka wanke nan eh gatul barajib shine matsi matsi tsakanin yatsu yatsun mutum sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa nafsul ibti hamata a dinga tusge ta su tusgewa suke yi amma in ka aske ma duk ba laifi bane ko kai applying wani abu wanda yake saukaka maka ka cire almuhim dai kar mutum ya bar hamatarsa duzu duzu sannan kuma wa halqul ana gaban mutum mace da namiji duka ba a so su bar shi haka buci buci shi ma ana askewa yana cikin abin da aka ce kada a bari ya tsallaka kwana 40 din nan sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wantiqasul ma intiqasul ma abinda aka fassara shi abinda ake nufi shine mutum ya dinga amfani da ruwa wajen yin tsarki shine wanta kasulma duk da al-intiqas yana nufin karanta abu ne amma ma'anarsa a dinga yin abin nan istinja'i a lokacin da yayi bawali ko lokacin da ya ga'idi ya sanya ruwa yayi wannan gudatar aka ambata ɗaya daga cikin marwaitan hadisin Sala Zakariya yace kana Mus'ab ai Mus'ab yadda ya ruwaito hadisin naji a wajensa sai ya ce mana wa nasitul ashra amma fa na manta na goma sai ce illa an takuna al-madmara koinan za ta zamanto kurkura baki ne kaga shi ya riskar da wata wanda dama tana cikin ma'anar abin da musulunci ya faɗa amma dai ya ce ya manta na goma wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi haka ƴan uwa musulmi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar da mutane a rika yin amfani da shuwaki a dinga amfani da shuwaki wajen tsarkakewa baki a tsaftace shi duk abincin da ya dan makale a cikin haƙori a shuwaki ya fitar da shi kuma sannan ya sanya ba za a ji bashi a bakin mutum yadda zai kori mutane ko ya cutar da su ba hadisi ya zo daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ba dan ina gudun kada na kuntata muku ba da na muku umarni duk lokacin da za ku yi alwala sai kun yi ashwaki yadda annabi yake matukar kaunar ashwaki ke annabi abin da aka masa na karshe kenan ashwaki kullum annabi yana tafiya shi da ashwaki kullum da'iman da ashwaki shi yake tafiya ko ba shi lokacin da baya ashwaki sallallahu alaihi wasallam lokacin da ajalinsa ya zo shi dab da rasuwarsa baya ma iya magana yana jujjuya ido haka sai ga Usama ya zo ta cikin ɗakin sai ga ashwaki a hannunsa sabon ashwaki annabi sai idansa yana ta kallon ashwakin ummul mu'minin sai ta fahimci gas ɗinsa sai ta ce kana san ashwakin nan sai ya haka dan ishara da idansa shi ta karɓi ashwakin ta tauna ta tauna ta tauna sai da ya laushi ta sa tana masa ashwakin kuma Allah ya amshe shi kai na ƙarshen abin da annabi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wanke baki kuma an tambayi ummul mu'minin Aisha aka ce me annabi yake fara yin ya shiga gida sai ta ce farkon abin da yake yana fara bisiwak ashuwake yake fara saboda annabi ya kyamaci aji wani abu mara dadi a tattar da shi nake yana shiga gida farkon abin da zai sai ya dauki ashuwakin sa ya gaggyara bakin sa ya gaggyara bakin sa ya kurkure kafin ya je wajen iyalansa wannan hadisi imam muslim ya rawaito don haka ashe ya kamata musulmi ya zamanto mai tsaftacewa jikinsa mai tsaftacewa haƙwaransa da'iman ya zama mai yawan tsaftacewa alal aƙalli a ce koda dai sau ɗaya a rana in har an gaza to ya zamanto ana yi in kuma ana so to sai a dinga yi tare da alwala a kowane lokaci yan uwa musulmi musulunci ya kwadaitar da mu akan yin tsafta ta bayyane kuma ya karfafa mana tsafta ma boyayya wadda take ta ma'ana tsafta ta cikin zuciya Allah subhanahu wataala ya kimsa mana mu tsaftace hannayenmu kada su yi ta'addanci zaluntar wasu akan dukiyarsu su dauka ko kuma su keta musu mutunci ko kuma su aikata wani abu na zunubi dai da hannayensu ko da gabansu kuma an umarce mu mu tsaftace harasanmu daga dukkan abin da yake mummuna na maganganu mu tsaftace harasanmu daga dukkan al'amura wanda musulunci baya so an umarce mu mu tsaftace zukatanmu daga munafunci daga gaba daga kyamata daga dukkan wani abu wanda yake mummuna da zuciya take kimsawa kamar yadda Allah subhanahu wataala ya mana umarni mu tsaftace jukkunanmu daga dukkan najasa wadda ta zuba a jiki mu kare ta daga dukkan najasa da za ta shiga to haka nan aka mana umarni mu kare zukatanmu ma mu kare rayukanmu kada wata kazanta ta shiga wanda za ta lalata mana su Allah subhanahu wata'ala yana ambatawa yace sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim tasbihi ya tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda abin da cike cikin sammai da kasai duka suna yin tasbihi game da gode masa kuma shine mabuwayi mai hikima yace huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum shine wanda ya aiko wani manzo a cikin ummiyai yatlu alaihim ayatihi wanda yake karanta musu ayoyin Allah wa yuzakkihim kuma yake tsarkake su tsarkake su nan tsarkake su daga dukkan abin da aka faɗa kazanta ta ma'ana ta zuci kenan daga bai da kuma kazanta ta bayyane wadda ita ce abin da muka ambata Allah subhanahu wataala yace wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin ko da kuwa gabanin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam suna cikin bayyanannen bata saboda san yadda za su fayyace abin da yake na tsarkin zuciya da tsarkin bayyana ba sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya fayyace musu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bamu tsarkin zukata Allah ya bamu tsarkin bayyane Allah ubangiji ya tsarkake mana hanyar mu da za ta kai mu zuwa ga gida mafi tsarki umu ila salatikum yarhamukum